غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah mana muwafaqa da abin da za mu saurara Allah mana muwafaqa da abin da za mu karanta muna cikin kitabul idain littafin da ke bayani akan hukunce hukuncen da suka shafi idoda guda biyu idin sallar azumi ma'ana ta shan ruwa kenan da kuma idin sallar layya waɗannan hukunce-hukuncen da suka shafi idoda su ne imam bukhari ya haɗa musu kitabu ya ce kitabul idai wani kuma nuska sai ce abuwabu salatul idai babu ba saboda babi babi ne ya tai to yanzu don haka za mu shiga cikin sabon babi
باب الأكل يوم الفجر قبل الخروج babul akli yawmal fitri qabla al khuruj wannan babu yana magana akan hukuncin cin abinci yawmal fitr ranar sallah wanda ake ce sallah karama ko kuma sallah azumi qabla al khuruj tun gabanin abu ta idi yazan an ci wani abu wannan shine tanadin sunna abinda sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta tanada kuma shine mustahabbi a ci wani abu kafin a fita zuwa idi din nan saboda kaga an yi kwana talatin ko ishirin da tara ana azumi ba a cin abinci da rana to saboda ran idi ne ran nan a ci abincin nan ko da dabino ne kamar yadda riwayoyin da za mu karanta a cikin ƙarƙashin wannan tarjama za su karantar wanda zai nuna cewa yau ba jiya ba ce jiya an yi azumi yau ba azumi saboda haka wato a bambanta ranar idi da ran da ba idi ba don haka nan sai a ce to bari a ci wani abu kuma wanda zai ƙara tabbatar da azumi ba an ƙare shi an ƙara azumi na
حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال خبرنا عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفجر حتى يأكل تمرات وقال مرجع بن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وزرا حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن عنس عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفجر حتى يأكل تمرة وأن الحديث محمد بن عبد الرحيم يا زن تدم إنجي إمام البخاري قال حدثنا سعيد بن سليمان يتي سعيد بن سليمان يا زن تدم قال يتي حدثنا هشيم هشيم يا زن تدم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس يتي عبيد الله بن أبي بكر بن أنس يا زن تدم أن أنس يا كركو كوياجي دك أنس بن مالك قال يتي كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبن أنس بن مالك يتي manzana sallallahu alaihi wasallam ya zamo la ya gudu yawmal fidri hatta ya kula tamaratin la ya gudu baya sammako zuwa masallaci na idi hatta ya kula tamaratin ko la ya gudu bai fita in an tuna wannan maganan wannan kalma ta zo a karatun can baya na babu fadli man gada ila almasjid wa man raha an yi maganganu da yawa akan menene guduwi gada wa raha aka ce sammako gada ya yi sammako wa raha ya yi yammaci ko gada ya fita raha ya dawo bi ma'ana kharaja gada bi ma'ana kharaja to saboda haka yana da ma'anoni da yawa don haka ana fassara shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana la yabdu bai fita zuwa masallacin Idi yawmul fitr ranar sallah hatta yakula tamaratin sai ya ci tamaratin wasu ƙwarorin dabino ƙwarorin dabino ba su da yawa ko uku ko bakwai ko uku ko biyar ko bakwai ko abin da bai kai haka ba ko abin da ya fi haka ko yi da ta ce haka nan talafan au khamsan au sab'an au akthara min zalika au aqal annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin ƙwarorin dabino ko uku ko biyar ko bakwai ko abin da ya fi haka ko abin da bai kai haka ba to to kaga wannan abinda sunna ta tare da ranar sallah a ci wani abu ko da dabino ne to musamman dabino to an yi maganganu da yawa akan menene hikimar cin dabino ko zaben dabino akan sauran abinci ko abin sha aka ce to abinda yake dabino yana da zaki zakin shi ga al'ada ta cikin dan adam yana ƙara gani yana ƙara gani to kaga an yi kwana talatin ana jin yunwa ana a azumi ko kwana ashirin tara ana azumi to shi kuma azumi yana rage gani ma'ana yunwa tana rage gani to don haka yanzu za a samu wani abun da zai dan farfado da rashin ganin nan da azumi ya haifar ko rashin ganin nan da tsawon ba a cin abinci ya haifar don haka sai aka zaɓi daga cikin hikimomin zaben dabino cikin abin da za a ci lokacin da za a fita ne sannan kuma wasu kace hikimar da ke ciki shi dabino gidan kowa akwai a wajen laraba ba ka a ce sai nama nama zai zama wata ba gidan kowa bane za a samu nama ko kuma wani abincin na daban wanda zai yi wuya ko sai an nemo a abincin da ko ina akwai shi ko wani yanayi babu gidan da za ka rasa dabino gidajen laraba da aka sai aka zaɓi dalilu hikimar da ke cikin zaɓen dalilu ke nan وقال مرجب بن رجاء مرجب بن رجاء يجي حدثنا حدثني عبيد الله قال حدثني عنس عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويأكلهن وترا وأن مرجع مرجع بن رجاء shi kuma sai ya ce ma'ana da wancan isnadin dai za ka koro da wancan isnadin haddasani ubaidullahi ƙala haddasani a nasun annabi ya ce ubaidullahi ya zantar da mu ya ce haddasani a nasun ya ce a nasun malikin ya zantar da ni annabi sallallahu alaihi ya je daga annabi sallallahu alaihi kaga wata riwaya kenan waya aqulu hunna witran manzo Allah sallallahu ta'ala sallam yana cin dabinon nan witran mara kaga wancan kenan ko uku ko biyar ko bakwai ko abin da ya kasa haka ko ya wuce haka kaga in ya wuce haka sai a ce tara kenan in ya kasa haka zai zama ɗaya kenan amma dai wutran saboda inna allaha wutrun yuhibbul wutra Allah tabaraka wa ta'ala wutri ne shi kada yake wahdahu la sharika lahu ba ka yake son wutiri abinda yake wutiri to saboda haka an dai faɗi hikimar da ke cikin watan abin nan din zaben dabino din da kuma abin da ya shafi wutiri to wannan in an lura abin da ya sa ya kawo wannan ta'aliki na murajja bin raja'ib wanda ga ya can an kawo shi to amma nan sai gashi an kawo shi ya kuma ta'alikinsa a nan ƙari to hikimar da ke ciki saboda fa'idantar da abubuwa guda hudu na farko dai shi ubaidullah ibn abi bakrin watan ya sarraha da cewa ya ba shi labari kasan can an ana ce ya kawo in mun koma abin da ya ce an ana ce ya kawo bai kawo shi cewa haddasa ni ko akbara ne ba can ya ce واتن حدثنا موسى بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال اخبرنا عبيد الله ابن ابي بكر بن انس عن انس قد ان انس ya ji daga anas kaga an ana kenan to kuma sai ya kawo shi da haddathani anas to kaji hikimar da yasa ya kawo wannan ta'liqi kenan saboda bambancin da yake da shi wancan an ana ne an anas wannan kuma haddath haddathani anas an nabi sallallahu alaihi wasallam kaji dalilin na farko na farko na kuma biyu ishara zuwa ga watan shi dabinon ana cin ana cin mutum amma kaga can a riwayar farko hatta ya akula tamaratin kaga ba adadi ba adadi to amma wannan riwayar ta biyu sai ta sarraha da adadi nami na wutir ko ba a samu cikakken adadin ba to an dai ji cewa wutiri ne manzo Allah yake cin dabinan nan wutiri ne don ce wai akulu hunna wutiran kaji hikimar kawo wannan riwaya kamar ƙarin bayani ce akan waccan ƙarin faɗin bayani ne akan waccan sannan na uku shi murajja ya yi maushe mu mutaba'a ne kuma ita wannan riwaya tana ƙara nuna mutaba'ar murajja ga Hushaym sannan na hudu watan watan wannan ta'liqi ذكره ما رواه بسورة التأليف وليس في البخاري غير هذا الموضع الواحد وقد وصل هذا المعلق أحمد إمام أحمد يا يا سادد يا وصل wannan ta'aliki na Imam Bukhari kamar yadda dai aka sani duka mu'allaqat na Bukhari malamai sun bibiye su imma dai shi Imam Bukhari ya wasu abin shi da kanshi inda aka wuto ko inda za a ko kuma wani littafi mu'tabari ko da shi Imam Bukhari bai wasu shi ba to wani littafi mutabari ya yi waslin wannan riwaya kuma za a bibiye ta a can inda take za a ga akan shardin bukhari take akan shardin bukhari take to babu al-akli yawm an
babu al-akli yawm an kada dai amanta dai abin da yake karantawa sunna tanadin sunna akan ranar idi kada a fita a ci wani abu to cin wani abu din nan a wajen malamai sunna ne ko mustahabbi ne amma ba dole bane don Abdullah ibn Umar yakan fita idin kuma na karamar sallah kuma bai ci komai ba don haka aka ce wanda ya ci ya kyautata wanda bai ci ba kuma bai yi laifi ba wanda ya ci ya kyautata fa hasan wanda kuma bai ci ba fala ba alai babu laifi gare shi abinda mafi yawan malamai suka tafi akai eh in ya ci ya samu ladan aikata wannan sunnah amma in bai aikata ba kuma bai da laifi na cewa ya yi laifi na ya tafi idi wato bai ci wani abu bai dan karya ba babu al'akali yawman nahari babi wannan babi yana magana akan cin wani abinci yawman nahari ranar suka ka gana ita kuma wani tarjama ta babanta da waccan waccan an yi taƙaidin ta da mi da lokaci ya ce babu al'akali yawman fidiri qabla al-khuruji قبل الخروج amma wannan ba ta da qablal khuruji ko kuma ba'da ruju'i duk ba ta da shi saboda mi saboda watan maganganu na malamai da ke ciki akan hukuncin ci a ranar sallah sallar layya abinda sunna ta tanada shi kuma wanda shine yafi karfi sai bayan an dawo ba a cin komi za a dan yi wani wanda shi ne mafi rinjayen zancen imam malik kuma shi tafi a kan shi ba za a ci ba sai an dawo daga idi kuma abin da aka so mutum ya karya da layya ta ko da hanta ce wadda an yi maza maza an yanki ana dawa idi an yanki an heɗe maza maza a cire hantar nan a gasa ta ya zama ita ce mutum ya fara ci a wannan yanayi wannan shi ma sunna ne amma ba dole ba ne ba dole ba ne to amma ya fi wancan ya fi ƙarfi na cewa a ɗan karya sannan a fita ya fi don haka sai zan shi wannan bai masa daidai ba da lokaci na
to haddasa musaddadun qal حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعيد فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه قال وإني جزعة أحب إلي من شاتي لحم فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أبلغت الرخصة أم سواه من من سواه أم لا حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه فكأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صدقه قال وعندي جذعة أحب إلي من شاة لحم فرخص له النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا وأن الحديث مسدد ابن مسرخد يا تدمو إمام البخاري قال حدثنا إسماعيل يجي إسماعيل يا تدمو إسماعيل بن عليا كنا أن أيوب يا كربو دغ أيوب السختياني أم محمد شيكما يا كربو دغ وات محمد بن سيرين شيكما يا جي دغ أن أنس ya ji daga Anas ibn Malik qal yace qala Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace man dhabaha qabla as-salati falyu'id duk wanda ya yanke layashi qabla as-salati tun gabanin ayi sallar idi falyu'id to bai falayya ba sai ya sake falyu'id ya sake ta bata yi ba wannan ya dai ci nama faqama rajulun faqala sai wani mutum ya tashi shine Abu Burda tubni niyarin kawun barakun azumi ne abu burda ibn niyarin kawun bara ibn azibin ne radiyallahu anhu dan uwan mahaifiyar bara'u ne to shine sai ya tashi gaba annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala yace hadha yawmun yushtaha fihi al-lahab ya rasulullah kamar da aka sani dai wannan yini ne wanda ake marmarin nama ake marmarin nama in an ce jibi sallah wanda bai yana daɗewa bai ci naman ba sai matsu sallar ta yi saboda ranar nan ko dai bai laifa wani zai bashi ko dai bai laifa wani zai bashi ana marmarin nama fiye a cikin shi wasu kuma suka ce cewa ana marmarin nama a cikin shi ana iya fahimtar watakila ya zama sallar karma ce to sai ya ce ha bayu mun yushtaha fihi lahmu ana marmarin nama a cikinsa wa zakar min jiranihi sai shi abu burda din nan sai ya ambaci halin da makotan shi suke ciki wasun su yawancin su talakawa ne suna dadewa ba su ci nama ba saboda talauci to don haka nan wanda wata riwaya ta sarraha haka don haka cewa wa zakar min jiranihi din nan yana magana halin da makota suke ciki na rashi da talauci wanda suna da tsananin bukata na a taimaka musu sannan kuma suna da tsananin bukata na neman taimako to shine ma na wazkar min jirani baka annan nabi sallallahu ta'ala sallam kamar annabi sallallahu ta'ala sallam saddaqahu sai ya gasgata cewa i lallai lallai yawancin mutane su haka suke kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gasgata shi bale ce wa indi jaza'atu ma'ana shine dalilin da yasa ya gaggauta yanka wannan bisa saboda ya ci kuma sauran ‘yan uwa a rarraba musu naman su masu ci, to wannan shi ne dalili. To shi ne yake ce wa'in di jaza'atun, ya ce ina da jaza'a wata akuya ce, wata akuya ce, ƙarama ce haka ‘yan gurguma ina da ita. A habbu ilayya min shatai lahmin, ita tafi soyuwa gare ni min shatai lahmin daga awaki biyu waɗanda suke na nama ne. Watan akwai akuya ta kiwo ita ana kiwonta don nama kamar da kasan kiwon kaji akwai kiwo na neman kwai akwai kiwo na neman nama sai a ce waɗannan layers ne waɗanda su kwai suke yi waɗannan kuma broilers ne watan ana kiwon su don nama ne ba magana kwai ba ne to irin waɗannan waɗanda ake kiwatar su don kiwon na nama ya ce to na ison wannan ɗan burgumar bisa ga biyu ɗinsu فرخص له النبي صلى الله تعالى وسلم سي من الله صلى الله عليه وسلم سي رنغم تامشي سي مي رنغمي نا تا isa a wata riwaya kamar da zamu ji can gaba ta isa ina iya yanka ta saboda a awaki ba jaza'a ake so ba musinniya ake so jaza'a kam a tumaki tumaki jaza'a ita ta isalayya yace wa saniyu ghairiha da kuma saniyu gairiha duk abin da ba tunkiya ba shi sai ya kai saniyu ya ce saniyu min al-ma'az saniyu min al-baqari saniyu min al-ibli to innan duk su saniyu saniyu suke kowanne kuma shekarun shi daban ne raƙumi daban shekarun shi abin da zai kai saniyu daban shanu sa kenan abin da zai shekarun shi na saniyi shi kuma daban ne da raƙumi sannan sannan kuma awaki kaga duk su saniyu saniyu ake so to shi tashi bata kai musinna ba to bata kai musinna ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to an mai rangwame yana iya yanka ta sai sake yankawa kenan farak kasalahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai rangwame ne yanka tare da bata kai musinniya ba bala adri anas ibn malik yace ban yi sani ba abalagatir rukhsatu man siwa'u amla ban yi sani ba wannan rangwamen shi kadai ya shafa ko ko ba shi kadai ba shi kadai ya shafa wannan abu burda shi kadai wannan rangwamen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kebance shi ko ko ba shi kadai bane to riwayar gaba za ta tabbatar da wannan kebanta shi kadai ne dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai kadai fa banda wanda bayan ka banda banda bayan ka in dai awaki ne sai sun kai musulmiya sai ta kai musulmiya i asaniyu kenan min al-ma'az sai ya kai sani min al-ma'azi to kuma suka ce akwai wata riwaya kuma wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abin da ke halatta a layya da shi sai ya kai musulmiya to wannan sai aka ce watakila annabi bai da wannan riwayar don haka har yake tambaba wannan ruksa ta ke banci abu burda ne كوكو باشي كدي تكي بنتا با
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاه فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكا نسكنا فقد اصاب نسكا ومن نسك قبل الصلاه فانه قبل الصلاه ولا نسخ له فقال أبو بردة تبنني نيان حال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن أن تكون شاتي أول ما, ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة قال شات وشات لحم قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جزعة هي أحب إلي من شاتين أبا تجزي عني قال نعم ولم تجزي عن أحد بعدك
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عاظب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا أو نسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له فقال أبو بردة بن نيار خال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يضبه في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة قال شاتك شات لحم قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك ولن تجزي عن أحد بعدك وأن الحديث عثمان يا ذا قال حدثنا جرير yace jariru ya zantar da mu an mansurin ya karbo daga mansurin an sha'bi ya karbo daga sha'bi an albara ibn azib ya karbo daga bara ibn azib radiyallahu anhuma قال يجي خطبنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الأضحى يجي من ذا الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا من يا من خطبة رانا صلى صلى الليل رانا صلى الليل من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا من خطبة بعد الصلاة بايا أن كار صلى kaga wannan hadisi daga cikin abubuwan da ke karantarwa hudu ba ana yin ta bayan sallah sai an ƙara sallah kaga bambancin ta da juma'a kenan juma'a kafin a sallaci sallar ake hudu ba amma idoda bayan an yi gama sallar ake hudu ba faƙale ce man salla salatana manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ce duk wanda ya salla irin wannan sallah tamu da muka yi ta idi aw nasaka nusukana aw nasaka nusukana a wata riwaya wa nasaka nusukana eh to amma audin bi ma'ana wauce wa nasaka nusukana kenan ma'ana ya yi ibada irin wannan ibada tamu ibada wata nusuku yakan zo da ma'anoni da yawa ana cewa ibada ta yanka wadda sai an yi ta ƙarrubi da yanka wata dabba neman kusanci ga Allah tabaraka wa ta'ala shine nusu wasu suka ce ibada duk da adda keɓantaccen lokaci ko wuri ita ce nusuku ibadar da duk ba a yi ta ko ina sai an je can kamar hajji da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khudhu anni manasikakum khudhu anni manasikakum ku riki ku ga ku kwaikwayi aikin hajjin ku ayyukan aikin hajjin ku daga gare ni kaga aikin hajji ba ko ina yake shi ba don haka aka kire shi nusuk wasu kuma suka ce duk ibada dai wanda tsintsa haƙƙin Allah ne ba kowa ciki ana kiran shi wato nusuku to kaga dai akwai manoni da yawa da haka da aka tambayi sa'alam hal yusamma sawmu nusukan azumi shi ma ana tam ana ambaton shi nusu yace kullu haqqi lillahi azza wa jalla yusamma nusukan duk wani haƙƙi na Allah ana kiran shi wato nusuk yace mansab shi ko shari'atu kenan tafarki tafarki na'am to shine yace wanda yayi wannan ibada da muka yi ta layya kaga yayi wannan sallah ta idi kenan me zai biyo baya an yi sallah an yi hudba to sai sai yanke sai yanke dabba to shine wanda saka nusukana sai yace faqad asaba nusuka hakika ya daidai ya dace kaga ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana nabba da tartibi sai an yi sallar sannan a yi nusuk a yi yankan to duk wanda ya haka asaba ya yi daidai sabanin wanda ya yi shirfata ko kuma ya akasa sai da ya yi nusuku din sannan ya zo ya sallah to wannan lam yusib bai yi ba don haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shatu ka shatu shatu lahmin a'a akwai kare da kayan kaka da yanka don ka ci nama ka dai ci nama amma baka yi layye ba ka dai ci nama amma baka samu ladan layye ba don haka ya ce faƙad asaban nusuka wa man nasaka qabla salati in baka gane abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke nufi ba sai manzo Allah ya ƙara tawdihi hito da abin karara kaga an ce wanda ya salla irin yadda muka yi dinnan yayi wannan yanka yadda muka yi to shi yayi daidai sai ka kula da tartibin da manzo Allah ya nuna to in ba a kalli ko ba a gano tartibin manzo Allah ke nufi ba to sai bayani sai ya ce wa man nasaka qabla salati to amma wanda ya yanka yayi layya qabla salati tun gabanin a sallaci idi ko ya sallaci idi fa innahu qabla salati to ya fasani fa gabanin sallah yayi in ai gabanin sallah bata yi ba i layya ta riga sallah to layya bata yi ba sai ce wala nusuka lahu babu layya gare shi babu ladan layya gare shi ya dai ci nama babu ladan layya gare shi wala nusuka lahu فقال أبو بردة أبو بردة بن نيار سيتي خال البراء شي كاون براء بن عازم kaga shine wancan fa kama rajulun kaga ita wannan riwaya ita ta fi zama wancan awzab kuma ita fi zama awsab ta fi yalwa ta fi fitowa karra ta an ce fa kama rajulun wani mutum ya tashi to shine wannan Abu Burda ibn Niyar bin Khalid Bara'un Azim sai ya tashi yace ya Rasulullah fa inni nasabtu shati qabla salati na yanka na yi layya da akuyata qabla as-salati tun gabanin a sallaci idi wa araftu anna al-yawma yawmu aklin wa shurbin domin na san yau yini ne na ci yini ne na sha yini ne na nishadi wa ahbabtu an takuna shati awwala ma yuzbahu fi baiti don haka ne so a ce farkon abin da za a ci a gidana wannan akuyar tawa eh farkon abin da za a ci wannan akuyar tawa in yanka ta a ci fa zabahtu shati don haka sai ne gaugawa na yi sammakon yanka ta tun gabanin sallah wata gaddaitu qabla an ati sala hamma aka dafa na ci tun gabanin watan watan ita kuma sallaci qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shatuka shatu lahmin akuya kada ka yanka kan ka da yanka akuya ce kawai ta an ci nama an ci nama akuya ce ta nama kaga kenan kamar akuya kala biyu ce akwai shatu lahmin akwai shatu nusukin shatu lahmin wanda za a yanka kamar yanzu kawai kana jin wadata sai kawai ka saura gonka sai a yanka a ci nama kaga wannan watan kafshu lahmin ne in akuya ce kuma sai a ci shatu lahmin ce amma suna da bambanci da wanda aka yi da niyyar ibada in dai an yi da niyyar ibada ta layya to sai bayan sallah don haka yanzu kawai an ci shatu lahmin ce kawai قال يا رسول الله سي أبو بردة يا من الله صلى الله عليه وسلم فإن عندنا عناقا إلى دوت بركما وتك أخويا كرما جزعة لنا بتكي مثلنا با الجزعة kaga jaza'a a ba'an a tumaki ita ta isa amma jaza'a a awaki ba ta yi ba sai musulmiya da aka yi ci wasani yau gairiya tun da dai ya kawo jaz'a daga za'anu na ko mai askari ne ko kuma mai risala ne zai ci wa saniyu gairiha da kuma saniyun duk abin da ba tunkiya ba kamar akuya sai ya kai saniyu min al-ma'az ko kuma shanuwa saniyu min al-baqari ko kuma raƙumi saniyu min al-ibli to su ne suka kai suka isa layya to ita wannan bata isa layya ba amma hiya ahabbu ilayya min shatayn ita na faso min shatayn daga tumaki guda biyu na nama a wacce riya ka ji ce min shatay lahmin afata jizi anni ya rasulullahi ko ta isa ta isa in yi layyar da ita qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na'am itayi amma walan tajzi an ahadin ba'daka kai kadai ne fa daga bayan ka bata yi ba da haka wasu ka ce to lallai wannan hukunci na keɓancewa ne domin manzala shine shari'u manzala shine shari'u duk abin da ya shar'anta shari'a ne kuma hagga Allah haka abin yake hagga Allah haka abin yake Uzaima manzala sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace da shi sheda shi sheda mutum biyu ce sheda shi sheda mutum biyu ce kuma duk inda ya ba da sheda ba a matsayin mutum biyu yake amma wannan ba khususiya ce gare shi kadai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke da khususiya kuma yana da matsayin khassasa wani da wani hukunci shi kadai ke da wannan yace to kai kadai aka yi mawan rangwamen don haka nan Abu Burda shi kadai aka yi mawan rangwamen cewa jaza'at akuya ta isa ba sai musulmiya ba shi kadai ke da wannan kamar yadda wancan Huzaima shaida shi shaida mutum biyu ce yace yace gaban shi akai gaban shi akai wani ciniki ne shiga tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi da wani babu shaidu kuma manzo Allah sallallahu alaihi na bukatar shaida yace ya rasulullah gabana akai ce gaban ka akai ce gabana akai yace saboda me sai ma an kare sai manzo Allah ce to kai ku zai ma ya akai kace gaban ka akai ce to ya rasulullah lokacin da Allah ya aiko ka gaban mu Allah ya aiko kuma muka yi imani muka yadda ba mu tuhumar ka cikin Allah ya ce sai mu yi tuhumar ka cikin wata mu'amalar ka da wani mutum ai gaban mu akai kawai sai maza Allah ce to kai yanzu shaida kama matsayin shaidan mutum biyu duk inda ake bukatar shaidan mutum biyu in ya ba da shaida shi kadai ta isa a matsayin mutum biyu ka karfin imani ne ya kai shi ga haka na ya ce na to na awwala ko awwala yace awwala shatin إيه أول شاة إيه فإن إذا
وأحببت أن تكون وأحببت أن تكون شاتي نعم.
مهم.
أول شاة أول شاة تصبغ في بيتي fi baiti haka ne wata sai na so a ce akuyata ita ce farkon wadda aka yanka ita ce farkon akuyar da za a yanka fi baiti a gidana saboda saboda tsananin kwaɗayin lada a ce shi ne tashi aka fara yankawa a gidansa don haka sai ya gaugauta yanka tashi har ma an dafa ha an ci sannan ya zo masallaci aka ci duk asusu ba aka yanka ta kayan ankara na hatta da ku har an ci sannan ya je masallaci
wata duha ba shati eh da wata duha mun kama shi sa awwalu ma yusuf awwala ma yuzbahu mudun na maka kai ko kuma na ku ya ce an wa ahbabtu an takuna shati awwala shatin eh mu kuma awwala ma yuzbahu fi baiti na'am
a wajen aikin hajji na'am akwai masu yanka hadayesu kafin harba kafin arfa eh ba komi da su wannan daban ne na aikin hajji daban ne hadaya daban ce tana da bambanci da layya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kamar yadda muka karanta ci a kitabul ilm ya tsaya akan dabba ma su ila an shay'in quddima aw ukhira illa qala fa'al wala harj an tuna ko can ya rasulullah ni na yanka dabbata kafin in jifa ni na yi jifa kafin in yi kaza babu abin da ba a tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuddima wanda aka gabatar da shi wanda haqquhu ta'khiru aw ukhira ko kuma aka jinkirtar da shi wanda haqquhu taqdim illa qala fa'al wala harj face manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba komai shikenan an yi shikenan ba komai Mm, to a wannan yinin kenan don haka shi yana da bambanci da layya daban ita hadaya daban